أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi bayan an samu tsawon lokaci tun gabanin ramadan har zuwa wannan kusan ƙarshen shawwal samu ba muka koma karatu sai wannan lokaci yau ga shi da izinin Allah muna 24 ko da uku ga watan shawwal hijira manzana sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da kwanan wata hudu na watan shidda miladiya na da 2021 muna cikin babi na asabar idan ba manta ba mun karanci hadisi na 32 hadisin anas dan malik wanda yake ba da labari cewa kala marra nabi sallallahu alaihi wasallama bi imra'atin tabki inda qabrin fa qala ittaqillah wasbiri Anas da Malik wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi yace wata rana manzala sallallahu alaihi wasallama ya wuce wata mace a wajen kabari dan ta ko shi kanta da ya rasu faƙala itaƙillah wasbiri ya same ta tana kuka ya ce mata ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri faƙala ta ilaika anni duba shahi na 22 ilaika anni ya ce ta ce mashi mun wuce nan namu ina mutu namu kuma maimaiti ne shi ne باب المراقبة باب المراقبة حديث من جمع هذا حديثنا سبتين للشدة قال متفق عليه نابن لمن سورة حديث بيو والناقة العشراء sittin da shida hadisun abu huraira ne mun karance shi bakin mutafakun alai na to ashe mun koma baya sosai kenan muna cikin mun karance hadisi na sittin da shida mun kai karshen shi malin ya yi ta'aliki a kan wannan kala wannan katul ushara'u abinda ake cewa taguwa al'ushira bidommil aini wa fathi shin awa aini domma kuma shin a mai fataha wa bilmat a ce ushara'u wahiyar hamil ita ce taguwar da ta zamanto tana da ciki sai a ce mata naqatul ushara mu duba shahi na 31 a wannan bugu qauluhu انتج انتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها إن ود تحيه والناتج للناقة كالقابلة للمرأة ناتج جمد تابوة كما ود تكي كرب حيقوة تمتي انقوزما إتاكي تشوى ناتج وقوله ولد هذا wallada hadha huwa bi tashdidil lam kina sai awa lam shadda wallada hadha ai tawalla wiladataha kina ta dauki nauyin haifar da ita wa huwa bi ma'ana antaja fil naqa kina sai dau ma'ana antaja wadda take kulawa da haifuwar taguwa wal muwallidu wan natiju wal qabilatu bi ma'ana kenan ko a ce muwallida wadda take karba haihuwa ko a ce annatiju wadda take karba haihuwa ko a ce alqabilatu halla wadda take karba haihuwa duka ma'anarsu guda lakin hadha lil haywan wa zalika wa zaka li ghairi wancan natij sai a ce na dabba ne sannan kuma kuma bayan wannan alqabila ko kuma muwallid muwallid sai a ce na bangaren mutane wa qawluhu in qata'at fil hibal wa huwa bil ha'il muwahhada inan da ha hibal kinnan ba jibal ba ba khibal ba a hibal da ha wadda ba ta da diya muhmala wal ba'ul muwahhada ita ma ba wadda ba mai diya biyu ba wannan kuma shine ake cewa ad-dabt bil huruf karantar da kalma da harufanta na'am qala huwa bi na'am qala bil ha'il muhmala al muwahhada ay al asbaba ana nihin in qata'at bi al hibal ana nihin dukkan wasu dubaru da hanyoyi sun yanke wa qawluhu la ajhaduka da ya ce ba zan yi musunka ba kala ma'anahu la a shukku alaika firar da shai'in ta akuzuhu au ta tulubuhu min mali yana la a shukku alaika ba zan matsa ma ba firar da shai'in ta akuzuhu abu sa karɓar wani abin da ka ɗauke shi ka amshe ka ɗauka nan ba zan matsa ma ba a karɓe ko amshe wani abin da ka ɗauka au ta tulubuhu ko ka neme shi min mali daga dukiyata domin can mun ga lokacin da ya tunatar da shi da yanayin da yake wa'ancan saura da kuturu da albaras da mai albaras sun yi musu ni'imar da Allah maɗaukaki ya musu shi kuma wannan sai tabbatar da wannan ni'ima ya ce to tun da haka na ne a wannan gami ne ba zan hana ka ba wani abu na dukiyata قال وفي رواية البخاري في رواية البخاري لا أحمدك بالحق al-muhmala shi ma da ha wadda ba ta da diya wal mim wa ma'anahu la ahmadu ka bi tarki shay'in tahtaju ilay ba zan ma godiya ba da barin wani abin da kake bukatar shi in ka bar shi ba zan gode ma ba maka cewa mutum in baka dauki wannan abu ba kai bin ji dadi ba ko bin gode ma ba kuma dukkan wannan na nuni a bisa yarda da kulawa da tunawar da ni'imar da Allah madaukaki ya mishi a lokacin da baya da komi Allah ya wadata shi kama ta ƙulu laisa ala tsiwalar hayat nadamun kinan babu wani babu wata nadama a tsawon rayuwa ai ala kawati tuliha kawati tuliha abu sakacin ko hucewar tsawon wannan zamani قال المؤلف رحمه الله السابع عن ابي يعلى الشداد بن عوس an samu wannan hadisi daga Abu Ya'la alkunyar shi ce sunan shi Shaddad dan Aus radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi wanda tsirayen Allah da amince shi su kara tabbata gare shi kala yace alkayyisu man dana nafsahu mutumin da yake da kaihin hankali da dubara shine man dana nafsahu wanda ya jinginar da ranshi absa dukkan abin da zai zama to alkhairi ne a gare shi bai yi sakaci ba wa amila lima ba'da al-maut kuma yayi aiki domin abin da zai zo bayan mutuwa kina ya bautawa Allah madaukaki ya samu lada wanda gobe kiyama zai amfana da shi wal ajizu kasashe kuma man atba nafsahu hawa wanda ran shi ya bi san ran shi ina da abinda zuciyarka ta yi umarni kawai na san kai sai ka bi to wannan shine kasashe domin baya da ƙarfin zuciya wanda zai iya hana zuciyar shi abinda ta so koda ne na barna ne kuma bugu da ƙari wa tamanna ala Allah al-amani kuma sai ya zo yayi tawa Allah madaukaki gorace gorace in nayi kaza kaza nake so kaza zan yi kaza zan yi alhali shi kuma ya tsaya ya bi ran zuciya shi bai tsaya ya aiki ba to wannan sai a ce mai kasashe قال رواه الترمذي وقال حسن حديث حسن إمام الترمذي يفتد هنا حديثي كما يتي حديثي نميكو قال الترمذي إمام الترمذي وغيره يفدي من العلماء معنى دان نفسه أي بمعنى حاتبها وانده وكنش كددقى ناي كذا ناي كذا ناي كذا ما تبت إذا متوئي هذا وانا العادة a ce a yi ne guda bayan kahin ya kwanta ya zo ya yi ƙididdiga kamar mai lissahin dukiya wanda ya kasuwanci na sayo kaza na ciri ba kaza na fada kaza haka shi ma yawa kan shi ƙididdiga yau na yi aiki na alkhairi kaza da kaza da kaza na yi aiki na ɓanna kaza da kaza ya duba ya ga wanne ya yi wannan zai taimaka mashi a biyayya ga allah maɗaukaki gobe sai ya daɗa aiki na alkhairi ya rinjaye aiki na sharri قال ثامن عن ابي هريره رضي الله عنه ان سمعنا حديث daga Abu Huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga kyawun musulmcin mutum barin shi abin da bai dame shi ba ka'ida ce duk abin da ba a sa ka ba bai dame ka ba ba naka ba ne ba a kirawo ka ba to na daga kyawun musuluncin ka rabuwa da shi sai dai wannan kuma ya huta daga cikin babi na al'amari na al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wannan ba a cikin shi bai an hudda shi amma mutane suna harkokin su ne ba sai ba wani taho to bai dace ba a ce ka shiga cikin harkokin su inda ba kiran ka aka yi ba amma kamar yadda muka ce banda umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna aiki dan kan wani ya kawo hujja ya ce a'a ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ka ganni ina abin da ya zama to saban Allah ne kakkaman magana ba haka bane ba kuma wannan babi ne wanda Allah madaukaki umarni wal takum minkum ummatun tad'un tad'una ila alkhair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar nam haka Allah madaukaki yayi umarni نعم قال حديث حسن رواه الترمذي وغيره السابع عن عمر رضي الله عنه أن سمونا حديث دقى عمر دا خطاب وان دي دا الله تقار تبتا قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي وان دي سيدا الله دا منش تقار تبتا قريش قال يتي لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته فيما ضرب امرأته ba a tambayan mutum ma'aurace dalilin abin da ya sa ya bugi matar shi galiban zai zamanto sababi ne na shudu na ya yi umarninta da wata wani abu wanda ba na sabon Allah ba ta kiya ko misali kwanci na saduwa ko abin da ya kama da haka shi yasa ba a yawan tambaya ba a yawan bincike sai dai kuma idan an ce bugu ba a musulunci mutane su lura ba ta kai baka kama mace ka bige ta ka huddo mata jini tafsir ya zo bugu wanda ba zai yi burdi ba bugu ne na ladabtaswa wanda za ka kwatanta cewa lalle abin da aka yi ko ta yi ba na gaskiya ba ne ba daidai ba ne ba wannan zai sanya ta maito ta komo kan gaskiya قال رواه أبو داود وغيره إمام أبو داود دونيش كفتد شكما حديثنا أصلا ضعيف قال رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف الجامع إمام الألباني يرون أن دون حديث أذكر تاج ضعيف الجامع أكلكشم ونن قال نعم باب في التقوى babi na shidda wanda yake bayanin takwa tsoron Allah madaukaki قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا قوة أنك كي إيماني كجي سوران الله كرشان جن سوران ko kai mutuka ga tsoron Allah madaukaki a ƙarƙashin wannan Abdurrahman Nasir Sa'adi wanda wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa hadha amrun min Allah li ibadihi almu'minin wannan umarni ne na Allah ga bayin shi mu'minai an yattaquhu cewa su ji tsoron shi haqqa taqwa karshen jin tsoron shi wa an yastamirru ala zalika kuma idan suka kai ƙarshe a tsoron Allah kar su sha baya su zarce akan wannan domin nan ma wata matsala ce to tare za ka ga mutum ya fara wani abin da ya zama to na alkhairi ne na ibada ne ana nan ana nan ta maimakon ya jajirce akan haka nan ko ya dada sai ya tuge ya ja baya to da irin wannan kuma ba a cin gacci ba a ciwa munuha ko nasara shine cewa an yastamiru ala zalika su zarce a bisa wannan wa yathbutu alayhi su tabbata akan shi wa yastaqimu ila ila al-mamat su tsaya akan wannan har zuwa mutuwar su fa inna man 'asha ala shay'in mata alayhi kuma dukkan wanda ya rayu akan abu akan shi ki mutuwa shi yasa na da kyau mutum ko da lokaci ya kasance iya da alaka da ubangiji shi ko da lokaci sai zamanto mutuwa in ta zo mishi akan wannan zai mutu amma da ya zamanto ya saba da sharholiya da saban Allah kuma haka mutuwa za ta zo a cikin saban Allah shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu za a tada ku a bisa abin da kuka mutu a kan shi a duniya ka mutu kana bauta Allah kana cikin da'a ta Allah Allah sai tada ka a wannan yanayi in ba haka ba kuma a wancan yanayi wa iyazu billah qala faman mata fa inna man 'asha ala shay' مات عليه فمن كان في حال صحته ونشاطه wanda ya zamanto iya cikin halin lahiyar shi da nashadin shi wa imkanihi mudawamata taqwa li taqwa rabba kuma iya da dama ta ya dawwama akan tsoron ubangijin shi wa ta'atihi da da'a shi mabniyan ilayhi ala dawam ya ya ginu ya zuwa gare shi akan wannan dawama tabbatahu Allahu inda mautihi Allah madaukaki sai tabbatar da shi akan haka nan wajen mutuwar shi wa razaqahu husnul khatima sai Allah madaukaki ya arzuta shi da kyakkyawan makoma zaman to ya mutu a cikin bauta Allah madaukaki wa taqwallahi haqqa tuqati jin tsoron Allah kuma sai risar da shi ya kashe shi a bisa tsoron Allah ƙarshen tsoron Allah kama kalibin mas'ud kama yadda abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa huwa an yuta'a fala yursa abinda ake nihin tsoron Allah kai mutuka ga tsoron Allah shine a mai biyayya kuma ka a saba mashi wa yuzkar fala yursa kuma a ambace shi ka amince da Allah madaukaki wa yushkar fala yukfar kuma a gode mashi ka a kafarce mashi a fusa ni'imar da ya yi kala wa kala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa fattakullahi mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai iyawar ku wa hadhihi al-aya mabniyatun lil murad min al-ula wannan kuma aya an kafa ta ga ma'anan ma'anar wannan aya ta farko da aka ambata cewa ku kai ku ji tsoron Allah ƙarshen jin tsoron shi shi ne mastafatun iya ƙoƙarin iya gwalgwadon abin da za ku iya wa ƙala ta'ala Allah maɗaukaki na cewa ya ayi hallaze na amanu taƙullaha wa ƙulu ƙaunar sadida wannan na daga cikin ayoyin da mazala sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin khutbatul haja duk abin da zai na galgadi sai ya karanta wannan aya ko aya ko khutba ta juma'a ce ko wani abin da zai na aure ne wannan kutuba ta aure sai ya karanta wannan aya domin na da jan hankali ga muminai akan duk abin da za su wadi su wadi gaskiya ya yi wallazi na amanu takullah ya ku wa'anda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kulu qawlan sadida idan za ku haɗu magana to ku haɗu magana da tatta wadda ta zama to ta gaskiya ce wal ayatu fil amri bit taqwa kathiratun ma'luma mala yake cewa ayoyi a cikin game da umarni da tsoron Allah masu yawa ne kuma sanannu ne qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ga sakamakon tsoron Allah madaukaki dukkan wanda ya ji tsoron Allah a bisa wani abu to Allah zai sanya mai mufta duk irin kuncin da ya shiga to da ikon Allah Allah zai kawo mai mufta daga ciki wa yarzuquhu min haythu la yahtasib bugo da kare Allah madaukaki ya arzitar da shi ta bangaren da bayya tamani wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce na cewa إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم idan kun ji tsoron Allah Allah zai sanya muku wata mararraba abinda za ku gane gaskiya da ƙarya ku bambantar da ƙarya da gaskiya furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum kuma ya kankare muku kurakuranku zunubanku wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu dhul fadli azim lalle Allah madaukaki shine ma'abucin falala mai girma wal ayatu fil babi kathira ma'luma hallo malai sake komowa cewa wannan ayoyi akan wannan babi cikin wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne sai shiga cikin hadisai wa qala amma al ahadithu game da hadisai al awwalu na farko an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira abdurrahman bin sakhr wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace qila ya rasulullah man akramun nas aka tambaye shi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaika wasallam man akramun nas wane ne daga cikin mutane wanda yi karamci da matsayi qala atqakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yi ku tsoron Allah shine wanda yi karamci da matsayi wajen Allah madaukaki faƙalu laisa an haza na sa'aluka azala sallallahu alaihi sallama ba a wannan manuwa ba muke tambayarka ƙala fa yusuf nabiyullah bin nabiyullah bin nabiyullah bin khalilullah to in ba wannan ba wanda yi karamci shine yusuf dan annabin allah dan annabin allah dan annabin allah dan badadai na allah ibrahim alaihi salam قالوا ليس عن هذا نسألك ba wannan ba muke tambaye ka wannan hadisi wannan gaba mai take karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ko sa abin da yake cikin zukatan mutane ba kuma wannan fada ce ta Allah madaukaki ba wanda ya san gaibi kuma bayan Allah madaukaki inda an san gaibi tun tun tambayar farko sai ce mai ai sai ce musu kaza da kaza ne qala faman fa'an ma'adinil arab ta sa'alun game da manya-manyan ƙabiloli na larabawa kuke tambaya ne sai ce khiyarukun fil jahiliyyati khiyarukun fil islam wanda ya zamanto mafificinku a lokacin jahiliya to mafificinku ne a cikin musulunci wanda a jahiliya ma mutumin kwarai ne to a cikin musulunci ma shi haka nan ne ya hiku idan faquhu idan suka fahimci addini muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala faquhu bi dammi alqafi ala almashhur faquhu awa qaf damma akan abin da yi halshi wanda yi shahara wa hukiya kasruha faqihu kuma an ruwaito awa qaf kasara ay alimu ahkama shar'i shine suka san idan suka san dokoki na shari'a asani hadisi na biyu an abi mas'ud an abi sa'ad abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace inna dunya hulwatun khadira ku sani duniya wa abu ce mai dadi wadda take roko-roko tsanwa-tsanwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha kuma ku sani cewa Allah madaukaki shi ya mayar da ku a cikin ta ya sanya ku mamaya a cikin duki a cikin duniya ku kuke hukunci a cikin ta wakille ne na Allah a cikin duniya bal yanzu kaifa ta'amalu Allah na kallon ku ne domin ya kalla abin da za ku yi a cikin wannan duniya fattaqud duniya wa taqun nisa to duk da haka ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata domin kowanne daga cikin su fitina ce duniya fitina ce musamman ma idan Allah madaukake ya shimfidawa ni'imar zaman to kana da dukiya ko kana da mulkin ka fadi a aikata abin da kake so wan nisa su ma mata haka nan fitina ne fa inna awwala fitnati bani isra'il domin farkon fitina ta banu isra'il yahudawa kanat fi nisa ta kasance a cikin mata ne wannan hadisi imamu bukhari imamu muslim ya fitar da shi الثالث حديث نوك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول an samu wannan hadisi daga abu abdullahi bin mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace lalle annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance iya cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wannan na daga cikin addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawarta yin su Allah madaukaki ko ya ubangiji lalle ni ina tambayar ka shiriwa ina roƙon ka shiriwa ina roƙonka tsoron Allah wal afafa ina roƙonka kamewa kai ya zamanto ina sakin kaina a cikin abin da bai dace ba ma wal gina ina tsoro ina roƙonka wadata kuma idan muka yi tsokaci a cikin wannan addu'o'i sai mu ga kusan alkhairai ne na duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata idan Allah madaukaki ya ba mutum ya shiryar da mutum ya ba shi tsoron Allah ya ba shi kamewa ba mutum ne ba mai sakin kanshi ya wadatar da shi shikenan qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi sai hadisi na kusan karshe qala an abi tarif adi bin hatim at-ta'i radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abi tarif adi da abi hatim da bin hatim at-ta'i wanda da Allah ta kara tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ke cewa man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa idan wani yayi rantsuwa thumma ra'a atqa lillahi minha sannan kuma yaga abin da yayi zaman tsuwaye yahi tsoron Allah abin da ya rantse da shi ba zai aikata ba ya yi kasancewa tsoron Allah to falya a tattakuwa ya zo wa abin da ya zama to tsoron Allah ne misali mutum ya ce na rantse da Allah ba zan taɓa taimakawa wani ba kuma wanan nan mabukaci ne la'alla ma makusance shi ne me zai yanzu sai ya taimaka mishi ya bar wannan zantar rantsuwa amma kuma duk da haka sai ya yi kafara zai ka fara azumi na kwana uku ko ciyar da miskini ko tufatar da shi turatar da shi قال الخامس حديث نبي cikin wannan babi an abi umama sudi bin ajlan albahi albahili an samu wannan hadisi daga abi umama mai suna sudi dan ajlan albahili radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatul wada ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kutuba a cikin hajji ta bankwana fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce cikin wannan kutuba ta shi taqullah ku ji tsoron Allah wa sallu khamsakum wa sallu khamsakum ku sallaci sallolinku guda biyar na farilla wa sumu shaharakum ku azamci watan ku na ramadan wa addu zakata amwalikum ku ba da zakat dukiyoyinku wa ati'u umara'akum ku bi magabatanku idan ba aikin sabo ba suka umarce ku da shi ko da dai abin zalunci ne akan a masala da daiwa mutane ba sa fahimta wani lokaci shugabanni suna iya zalunci amma idan zaluncin abin da bai shahi ba sabo ne na Allah na karan kai ne ba ta waye za ka yi ba makami za ka ɗauka ba domin ƙarshen ka za ka halakar da kanka a halakar da kai abinda kake nema ka rasa za ka yi haƙuri isa sabai suka tambaye maza Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ko da sun fifitar da kawunan su ne akan mu sun buge mu da bulala ya ce ko da haka nan ku bi musu biyayya in dai ba sun kunga tare da su kafirci wanda ya zama to kafirci ne karara domin idan ka ce za ka ɗaufansa a kan wanda Allah maɗaukaki ya ba mulki da ƙarfin mulki da makamai to za ka je ka halakar da kanka ne wanda ba za ka iya yaƙi ba da wanda yake da makamai shi yasa nan ya ce wa atihu umara'akum ku bi shugabannin tadkhulu jannata rabbikum za ku shiga aljanna ubangiji na idan mutane suka kiyaye wannan to da ikon Allah aljanna garanti tsoron Allah salloli guda biyar azumi na ramadan ba da zakar dukiyoyi biyayya ga magabata idan ba saban Allah ba ne ba to wannan shiga aljanna ne da ni'ima Allah maɗaukaki da falala qala rawahu tirmidhi fi akhir kitab as-salah wa qala hadithun hasan sahih hadisi ne wanda hadisi ne wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahihul jami' muna ga wannan gaba za mu tsaya abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk ba ta da asali a musulunci a tabi'a ce ta kafirai turawa shi ma daga baya a yanzu